أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fata Allah ya mana muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaka da abin da za mu saurara muna cikin babu ma kila fi zalazili wal ayat babin abin da aka faɗa fi zalazili a cikin abin da ya shafi girgizar ƙasa wal'ayati da ayoyin da Allah ta baraka wa ta'ala ke bayyanawa don tsoratarwa ayoyin da Allah ta baraka wa ta'ala ke bayyanawa nuni akan watan kusantowa alkiyama duk an fassara ayatu din nan in an tuna ajiya abinda malamai suka fassara ke ne to muna cikin wannan babin da mu kare ba sai lokaci yayi don haka yanzu za mu ci gaba a cikin wannan babu insha Allah to حدثنا محمد بن المصنف قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يدلق قرن الشيطان حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال هنالك هناك الزلازل والفتن وبها يبلغ قبر الشيطان wannan hadisi Muhammad ibn Musanna ya zantar da mu inji Imam Bukhari qala hadathana Husayn ibn Hasan yace Husayn ibn Hasan ya zantar da mu qala yace haddathana ibn Awn yace ibn Awn ya zantar da mu annabi ya karbo daga Nafi wa ibn Umar ya karbo daga Abdullah ibn Umar qala abin da yace Allahumma barik lana fi shamina wannan riwaya watan tana da bambanci da sauran riwayoyi domin akwai abin da ya saraya daga cikin ta ya saraya watan an ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ne ba ji ba kuma abinda za a faɗi magana ba ta Abdullah ibn Umar ba ce don haka kai tsaye abinda Abu Abdullah ya ce wannan hadisi marfu'i ka ga gashi zahirin shi za a ga ce an ibn Umar qala sai ga kuma kufi tunda ibn Umar sahabi ne magana ta da shi bai ci annabi ya ce to wannan riwaya kenan amma wata riwayar Ali ibn Umar an Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga Abdullah ibn Umar daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam alka sai ta ranka domin ko ba komai ko bai ce daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma ko da ba wancan riwaya da aka samu Ali ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba ta shi wannan a wajen malaman hadisi hukumul rafu hukuncin sarrafi a wajen malaman hadisi duk abin da ra'ayi ko ijtihadi ko fahimta ba ta shiga to hukuncin sharafi in sahabi ya ce ranar tashin alkiyama za a yi kaza za a yi kaza ranar tashin alkiyama za a yi kaza za a yi kaza to wannan cewa ranar tashin alkiyama za a yi kaza za a yi kaza to sai a ce wani bangar shi ce don wannan bai cikin babin abin da za a faɗa da ra'ayi ko abin da fahimta za ta shigo a ciki don haka daga annabi sallallahu ta'ala sallam ya ji wannan zance ko da bai ce na ji daga manzo Allah ba ko bai faɗi haka ba to hukuncin rabbi ake bashi domin anna misla hada la yuqalu bil ra'yi la yuqalu bil ra'yi eh bai cin abu da ke balle kuma akwai riwaya da ta sarraha rafi so ali bin umara an nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ji daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma abinda manzo Allah ya ce Allahumma barik lana ya ubangiji shi ne mana Allahumma madida aka shaci lafazin Allahumma malamai na cewa watan kamar ya Allahu Allahu ne sai aka ƙara mimi gaba sai zama Allahumma ita wannan mimin matsayin yan nida'i take kamar an ce ya Allahu shi ne mana Allahumma ko kuma Allahumma mimin nan ubangiji ma dinnan ma'budi bil haqqi abin bauta ta da gaskiya wanda nake bauta da gaskiya shine Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah ya ubangiji ya mahalicci mu ya abin bautar mu barik lana fi shamina kai albarka gare mu fi shamina a sham din mu wa fi yamanna da kuma a yaman din mu shi sha kamar yadda wasu malamai suka yi fakke shi cewa suna ne a ajami ba ajamin suna ba ba larabar suna ba ne luka ce ta bani ham bani ham ‘ya'yan annabi nuhu watan fassar shi da arabiya mai daɗi mai kyau shi ne ma'ana sha abu mai kyau mai daɗi ko mai ƙarshi alkalli ya ambata ita an ambaci ita sha da sunan sha da sunan ɗaya daga ‘ya'yan annabi Nuhu shi ne samu, a san samu da hamu da ya fifu, waɗannan su ne waɗanda annabi Nuhu shiga jirgi da su, kuma aka sauka da su waɗanda su ne suka ci gaba da haihuwa. Lokacin da suka sauka ba wanda ya sa kyayewa cikin mutum 80 ɗin nan sai su. Majalla zurriyatahu humul baqi mun sanya zurriya annabi nuhu su kadai suka wanzu duk waɗanda suka suke cikin jirgin nan ba wanda ya sake haihuwa bayan jirgi ya tsaya an sauka ba wanda ya sake haihuwa sai ya annabi nuhu da aka duk inda aka ga wani dan adam to jika annabi nuhu ne kawai dan ba wani wanda ba daga zari annabi nuhu ba da qur'ani ya ce kuma jalla wa jalla zurriyatahu humul baki nan sun yi zuriyarsu su ne wanzansu to daga cikinsu akwai samu to an ambace ta ita shamu da wannan suna na wani samu domin shi ne farkon wanda ya zaunanta duk da al'imamun kalbi ya masauci wannan magana kuma wasu suka ce lokacin da mutane sun sauka a bariya to wasunsu sai suka yi ɓangaren dama ɓangaren dama to ɗan ɓangaren dama inda suka yi sai aka kira wurin yaman yaman daga yamin yaman sannan wasu kuma sai suka koma ɓangaren hagu ma'ana sai zama kama arewaci to su ne ake kira sham kuma ita ce ake cewa ardu kan'an ƙasar kan'an kaga can annabi ibrahim can annabi yaqub yake da ayyukan nashi arbukar haram to akwai dinin nan da yawa ce to shine annabi sallallahu ta'ala sallam yake addu'a ga yanki kaga yin addu'a ga yanki nuna alama kauna ce ga shi ita kasar da kuma mutanen kasar shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a ga wannan yanki shi yaman sunan yanki ne gaba ɗaya kamar yadda sham sunan yanki ne gaba ɗaya amma yanzu an waye gari wata ƙasa ce wadda ke da wannan suna yanci sham yanzu suriya siriya ke in an ce yaman ƙasar yaman wanzu wannan daular yaman ita ce yaman amma a wancan lokaci yanki ne gaba ɗaya ya haɗa ƙasashe da garuruwa daban-daban amma yanzu yanke-yanke na ƙasa ya rarraba shi na nan sassan muke addu'a da jama'a mubarak yana kai albarka gare mu fi shafina a cikin shafin kofi mani na da yanar yin fara sai abdullahi bin umar ya ce ƙaro sai sahabbai suka ce wa fi na jidina haka a najidin ya rasu da ya jama'a ta shiga ciki ƙara sai ya ce ƙara allah mubarak yana fi shafin sun maza allah sassan mai sake maimaita ce allah kai albarka gare mu fi shafina a shafin kofi mani na da kuma yi mallifin ƙala ya ce ƙaro sahabbai suka sake cewa fi nafi na rasulullah suna tunanin koko annabi bai ji maganar wata ɗazu ba ne ba wai turjiya ba ce a suna tunanin watakila bai ji ta ɗazu ba su sake maimaitawa ƙaro suka ce fi nafi na a haɗa da nafin mu ƙara sai abdullahi bin umar ya ce ƙala sai mun da Allah sallallahu ta'ala sallam ya ce hunaka salasi wal fitan ai can mai girgizar ƙasa za ta bayyana ta addini girgizar ƙasa ta imani wal fitan kuma can ne fitin juno za su ta bayyana wa bi hayar burukar shaban kuma a can ne karnu shaban kawai shaidan zai bayyana an yi fasarori da yawa kan nashidudin nan wasu ce nashidu wani yanki ne a nan cikin ƙasar saudiya ta yanzu wanda shi ne yankin da ake cewar yaro wasu kuma suka ce tun daga wannan ɓarayen a tausa a hau saboda kamar tudu ne kamar tudu ne har a tausa har zuwa iraki har zuwa iraki duk sunan najdu ne wannan wuri najdu saboda ita tihama da sauran kewanta kamar cikin kwari ne suke kamar kwari ne suke to na cikin sai ka zama a tudu a tudu to wannan yankin daga nan ya haura har iya zuwa watan iraq to duka watan nan da yake cewa na cikin wasu kuma suka ce wannan ɗaya gari na riya da yankin shi yake cewa na cikin to kowanne ne dai alamomi sun tabbatar da haka kowanne ne alamun su tabbatar da haka duk fitintun da ake fama da su a duniya a nan a nan wannan rigingimu na hargitsa addini da kawo rikici cikin addinin musulunci duk da ganin taso nan ne cibiyar wahabiyanci take da kawo ga rikicin duk da ya addabi musulunci a duniya yanzu watan tushen shi wahabiyanci kuma da shi aka yi amfani da shi aka yi amfani aka hargitsa musulunci abinda a musulunci aka ce ba musulunci ba ne abinda ba musulunci ba aka ce musulunci ne mai sallah ya zama kafiri mushriki mai tauhidi ya tabbatar da babu abin bauta da gaskiya sai Allah amma sunan shi mushriki saboda me saboda bambancin wani abu na wata mas'ala ta addini yanzu kan matsalar tawassuli yanzu matsalar tawassuli malamai abinda suke kallon ta matsala ce ma fiqhiyya ba ta tauhidi ba ce ba ba ba ba ba ba ba ta aqaida ba ta shige cikin sashen aqaida ba matsala ce fiqhiyya amma aka hargitsa addini da ire-iren waɗannan abubuwa har ya zamo musulmi jininsa ya zama banza abinda aka waye gari kenan musulmi jininsa ya zama banza wanda bai yarda da abin da yake kai ba zai tafiya halaka shi ya kashe shi ya zubar da jinin shi ya halatta duke shi ya halatta komi shi don bai dauke shi musulmi ba sai haka aka waye gari har kafirai suka ga kafa suka shigo suna ma kansu aiki ta karkashin musulmi da sunan musulunci amma wannan aiki da ake da kafir ake shi da wasu musulmin da suka ba da kafa ko masu sun musulmin da suka ba da kafa da su da ake wannan duk waɗannan ƙungiyoyi da suka bayyana duk suna cin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayani irin su isis din nan da'ish da boko haram da wane ne da wane ne da sauransu in ka ba za ka ga cewa duk wannan magana ita ce yanzu in mutum ya ce boko haram boko haram tunzu don allah menene hujja shi ne shiga masallacin jima'a ya tada bama a tada bama mutane masu sallah cikin masallacin jima'a ran jima'a ana kashe su kuma suna fitowa ana harbe su da bindigar yanzu in shi boko ya zama haram ita masallah haram ciki kaga wannan abin kafirai ne suke haɗe da wasu miyawu cikin musulunci wanda aka amfani da su don al'urusa musulunci wannan shi ne kawai ranar sallallahu ta'ala sallam ya ce a can ne kuma yanzu da aka gani ina ne ake da irin waɗannan a can ne ake fama da irin waɗannan abubuwa duk inda ka gan su kuma can ne cibiyar su ba zuwa su kai reshen su ne reshen su ne haka sai ka gana nan suna cewa sun yi mu baya a ga waɗancan na can sun yi cabba suna tare da su aƙidar su guda fahimtar su guda duk ba don kuma cikin rubuta addinin musulunci to da haka nasu da zama wace wa bi haya tsokar shabar a can ne kawai shedan zai bayyana aka ce kawai shedan jama'a shedan tawagar shedan shine ma'anar karnu shedan sun za su bayyana shi a dalili a nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai musu addu'a ba bai sun yi cikin addu'a ba
babu qaulillahi ta'ala waj'aluna rizqakum annakum tukazzibun babu qaulillahi ta'ala waj'aluna rizqakum annakum tukazzibun wannan babi yana magana akan zancen Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa waj'aluna rizqakum annakum tukazzibun kuna sanya arzikin da Allah tabaraka wata'ala ya naku to maimakon gode ma Allah sai kuka musanya kuka koma kuna ƙaryata Allah maimakon gode ma arzikin da ya muku ma'anarsa kamar yadda zuwa tafsiri an yi bayani masu dangana istisqa'i neman shawa daga taurari ko kuwa taurari ne ke ruwa ba Allah ke ruwa ba sai su dangana ruwan ga taurarin sai su ce tauraruwa kaza ta ba mu ruwa kaza ta ba da ruwa kaza ta yi kaza ta yi kaza to dangana ruwan ba da ruwan ga taurari to wannan karyata Allah ne tun Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar da shi ne ke ba da ruwa yace afara'aytul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-musli am nahnu al-munzilun ku ba ni labarin ruwan da kuke sha shin ku ka saukar da shi daga gida gidan ko mun ka saukar da shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ya saukar da ruwa eh wa anzalna minas samai ma'an mun saukar da ruwa daga sama wani ya ce ma'an sajjaja watan ruwa mai tsananin kwarara mun saukar da shi daga sama duk inda Allah ya ambaci ruwa cewa yake shi ya saukar da ruwa to wanda ya koma yana cewa taurari ne ke ba da ruwa ba Allah ke ba da ruwa ba to nan ya yi abu biyu ya musanya madadin godiya ga Allah sai koma karyata Allah madadin godiya ga Allah don haka aka ce fassar wata ji'aluna rizqaku ay ash-shukra alladhi yuqabilu hadhihi an-ni'ma godiyar da ta dace da wannan ni'ima ta arziki da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar na ruwa to ita godiyar da ta dace sai aka musanya ta da annakum tukabbiru kuna kariya ta Allah da dangana aikin shi zuwa ga halitta shine taurari suke ba da ruwa in an tuna wannan hadisi ya gabata har akwai abubuwan da ya gabata wani hadisi da wannan wannan duk da ba karanta hadisin ba za mu karanta shi bismillah
حدثنا إسماعيل حدثنا حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن قتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالهديبية على إذن سماء كانت من الليلة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلاة الصبح بالهديبية على اسر صلاة كانت من الليلة فلما انصرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مقرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب إسماعيل يا من تدمون شيكم يشي قال حدثني مالك إسماعيل بن خالد الجحر قال حدثني مالك بن امام مالك قال حدثني عن صالح بن كيسان يا كربون صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يا كربون عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجحني يا كربون زيد بن خالد الجحني wancan Ismail ibn Abi Uwais nake so in ce Ismail ibn Abi Uwais shine shine shine nasabar shi shi kuma fatan ya ji daga zaidu ibn khalid al-juhani annahu qala hakika ya ce sallala la rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam salatu subh bil hudaybiyya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya mana sallar asuba a hudaybiyya hudaybiyya wannan wuri wanda aka yi sulhi a nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga madina zai yi umra sai kafiran makka ba su bari ya shiga ba abin ya kare da yin sulhi cewa sai dai wani lokaci a bari sai bari to wannan shi ne a nan aka yi wannan a hudaibiyar alaƙasar sama'il daidai lokacin da ake tafka ruwan sama shi ne isri sama'il lokacin da muka yi sallah asuba din nan ana tafka ruwan sama kuma shi ruwan sama kanat milal lailati tun daren jiya ake lafta su har asuba tun daren ji a kiranta su a asuba saboda tadkiki tadkiki na malaman hadisi komai sai an bi shi da dukka kaga duk da lokacin da yanzu zai yi magana ne akan abin da ya faru ba amma sai ya faɗi lokaci da yanayin da ake ciki da wuri kaga an faɗi lokaci an faɗi wuri an faɗi yanayin da ake ciki wannan abin da za a faɗi yanzu nan gaba a lokacin ana cikin ruwa tsakiya ana ruwa ko da ake sallar asuba ana ruwa shi ne ala isri samari ana tafka ruwa ruwan lokacin aka fara shi ce a kanat min al-layl tun da rinci ake ruwan falamman sababa nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam aqbala ala nasi fa qara lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ƙara sallah sai ya juyo ala nasi ga mutane fa qara ya ce to kaga wannan hadisi kamar da nace da su ya gabata can ya kawo shi a cikin abuwa da sifati salati babun yastaqbilu al-imamu nasa idan sallama a can ya kawo shi babun yastaqbilu al-imamu nasa idan sallama to anan ya kawo na hadisi kuma kaga ya sake mai toshi a cikin qaulillahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadibu to shine yace watan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam faqala yace hal takruna ma qala rabbukum ko kun san abin da ubangijin ku yace daidai wannan lokaci sahabbai suka kalo sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu ala Allah da manzon sa shi ya sani kaga Allah ya hada sunansa da manzon Allah manzon Allah ya hada sunansa da Allah sahabbai sun hada sunan Allah da na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam amma babu wanda ya taba cewa shirka ce ko kafirci saboda haka wannan gashi hada sunan Allah da manzalin Allahu wa rasuluhu Allah wa rasulahu Allah wa rasulihi a cikin alkur'ani ya fi ni tamanin kadai a ce masu ratu tauba ta fi ɗibar kaso da yawa a cikin haɗa sunan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba shirka ba kuma da yoni makala ya ce Allah wa rasuluhu sai ce a'lam kuma aka yi tauhidin fi'ilin aka yi tauhidin fi'ilin ba ce su ne mafi sani ba aka ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa shi ya sani to yana nuna maka narkewa da fana'in manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin Allah fana'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Allah ba ka yi cewa Allah rasuluhu ahabbu an yurduhu bai ce an yurduhu ma sai da an yurduhu Allah da manzansa ahabbu shi ya fi cancanta an yurduhu su ne bai da shi domin mi ba yadda Allah daban yadda manzo Allah daban ba yadda ita ce yadda Allah yadda manzo Allah ce yadda manzo Allah yadda Allah ce don haka ma ya ce da'a Allah da'a manzo Allah ce da'a manzo Allah da'a Allah ce ta kai ce man yudi rasula laqad ata Allah in yana cewa adi'u Allah wa adi'u rasula adi'u Allah wa adi'u rasula aminu billahi wa rasuli sai ce man yudi rasula faqad ata Allah saboda da Allah ita ce da manzo Allah da manzo Allah ita ce da Allah ba a taba bin al annabi ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka ce an yi kuri ko an yi ko an ko an batan kai sai dai in ba a bi manzo Allah ba Eh, amma da yawan mutum na ta san ma Allah kan kuskure a ce ba hanyar bace ko an ci kilomita miliyan kaza ko za a iya cewa ba hanyar bace saboda ba a biyo ta kofa ba kofa shi ne sai na rasulullahi duk wanda ce ba ruwan shi da manzo Allah sallallahu alaihi kuma ya tasan ma Allah ba Allah ya tasan ma don haka amma in aka tasan ma manzo Allah tabbas kai ne Allah ka tasan ma dan ba kuri ba kuskure hanya in dai sai dai in ba manzo Allah aka tasan ma don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya mai rasul fa kada Allah qala kaga sun mai da sani ga Allah sun mai da sani ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala yace asbah min ibadi mu'minun bi wa kafirun Allah tabaraka wa ta'ala wanda yace wato wanda ya ima ya ya waye gari daga cikin bayina akwai mu'minun bi wanda ya imani da ni wa kafirun da wanda ya kafirce mani kaga abinda Allah tabaraka wa ta'ala ke faɗi kenan kaga mu'minun bi wa kafirun ya kafirci fa to nan wajen wa kafirun din nan malamai suka yi ta maganganu shin kufur ne mai muqabala da imani da da musulunci ko ko kufur ne na butulci yanzu dai Allah ya in bashi ruwa amma kuma duk sai na gama ruwan sai kuma ce tauraro ya bada ruwa tauraro ya bada ruwa ta riga ya mutunci ya ba Allah mutunci ko ko a'a tabbas da yayi kafircin kafirci ne saboda mi saboda ambaton imani mu'minu don haka suka ce a kafirci dai ne kafirci saboda mi saboda ambaton mu'minu da aka ce kada an ambaci lafazin imani to kafiru nan zai zama mai muƙabala da shi ne ba butulci ba ne ba amma man qala mudirna bi fadlillahi amma wanda ya ce an mana ruwa da fadlin lahi da fadlar Allah Allah ya mana ruwa daga fadlar shi kenan wa rahmatihi da rahmatsa fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawkab wannan ya imani da ne ya kafirce ma tauraro bai yadda tauraro ke bada ruwa ba bai yadda tauraro ke bada ruwa ba ko sarfa ko wace ce duk da bai yadda ba su waɗannan lokuta ne kamar da kasan in zawali yayi za a yi sallah to haka waɗannan lokutan suke Allah rayi irin daidai wannan lokaci amma su ba su da tasiri cikin hukuncin Allah ba su ke ba da ruwan ba ba su da iko kamar yadda kai ma ba ka da iko cikin ruwan ya taho ko ka dakatar da shi haka waɗannan taurari ba su da iko cikin su kawo ruwan ko su tare ruwan babu ko dan ya ce ya imani da ni ya kafarce mu sauraro wa amma man qala mukanna bi nau'i kaza wa kaza amma wanda ya ce an yi mana ruwa da nau'i ma'ana tauraro kaza shine nau'i mai alhamsa nau'i kaza tauraro kaza wa kaza da tauraro kaza fa zalika kafirun bi wannan ya kafirce da ni domin ya jingina aiki na ga tauraro mu'minin bil kawakib da tauraro ne imani da tauraro ne imani ba da niyan imani da tauraro ne imani
باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله لا يدري متى يجيء المطر إلا الله yace babu wanda ya san yaushe ne wannan babu na magana akan babu wanda ya san yaushe ruwa zai zo illallah sai Allah Allah shi kadai ya san yanzu za a yi ruwa an jima da azhar za a yi ruwa can cikin dare za a yi ruwa kuma ga gwargwadon ruwan watan wa in min shay'in da illa idana khaza'iru wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum gwargwadon ko digo nawa za a yi na ruwan ko lita nawa za a yi na ruwan Allah tabaraka wa ta'ala ilimi yana gare shi san yana gare shi babu wanda ya sauna illa Allah yace sai Allah shi ya bawa kansa sani
وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله أبو هريرة يشهد wannan hadisi kaga ya yi taliki shi ba al-Imam Bukhari ya faɗi isnadin shi ba ta kan malamin shi har a kora har ya zuwa kan Imam Bukhari bai faɗi gawaye shi ba har ya zuwa kan Abu Hurairah ne so yace shi al-Imam Bukhari to saboda haka wannan hadisi kamar yadda aka saba ta'liqatu na Bukhari wato imma dai in ka ji ya yi ta'liqi ya kawo hadisi mu'allaki imma dai can inda aka wuto baya ya kawo isnadin shi ya yi waslin shi don haka yanzu bai da bukata ga yi waslin ko kuma nan gaba inda za a tasamma zai yi waslin shi don haka yanzu sai ji bai da bukata da shi nan ya ajiye isnadin sai can gaba za ka kawo sai yi taliki sai yanko sai ce kara abubuwan don haka wannan in an tuna can a kitabul imani ya kawo wannan cewa kamsun la ya'lamuhunna illa Allah wata abubuwa guda biyar ba wanda zai san su sai Allah ba kuma ana nufin su kadai ba ba kana nufin irin wannan adadi in an lura mukan wuto shi kuma akan ji abin da malamai sukan ce kamar sab'un yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh mutum bakwai mutum bakwai kaji kai ba mutum bakwai ɗaya ɗin ba ne amma waɗannan suna ne daga ciki haka ma yanzu ana nufin abubuwa guda biyar ne kaɗai Allah ya bawa kansa sani ai abubuwan da Allah ya bawa kansa sani suna da yawa amma biyar ɗin nan suna ciki biyar ɗin nan suna ciki shi adadin ba yana nuna taƙayidi ba ne ya nuna taƙayidi iya waɗannan abubuwan guda biyar kawai su kaɗai ne a ba a ƙarfi nufi hamsin abubuwa guda biyar suna daga cikin jerin abubuwan da la'adam hunna illallah ice ba wanda ya san su sai Allah imamu bukari ya wasu wannan hadisi can a kitabun imani sannan kuma da cikin tafsirin suratu lukman duk da a cikin bukari can gaba kenan ta kan abu zur'a
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها الا الله لا يعلم احد ما يكون في غد ولا يعلم احد ما يكون في الارحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر wannan hadisi Muhammad ibn Yusuf ya zantar da mu'accin ne shi a Muhammad ibn Yusuf Abdullah ibn Yusuf Muhammad ibn Yusuf ne akwai Muhammad ibn Yusuf akwai kuma Abdullah ibn Yusuf Muhammad ibn Yusuf shine al-Firyadi Firyadi wace Abdullah ibn Yusuf at-Tinisi قال حدثنا سفيان بن سفيان الثوري عن تدمو عن عبد الله بن دينار يا كربون عبد الله بن دينار عن ابن عمر يا كربون عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم مفتاح الغيب خمس مبودين غيبي نا الله تبارك وتعالى مبود بيار لا يعلمها الا الله باون يسنسو سي الله ندى لا يعلم احد ma ya kuru fi gadi babu wani mutum ɗaya wanda ya san menene zai auku gobe ko ga kan shi ne ku bai sani ba bai sani ko kan shi ne yana da tafiya sagaga domin ya gano shi bawa ne ko nan kaɗai mutum yana iya gano shi bawan Allah ne shi fa ne amma abubuwan da za su faru a goben shi sai dai shatawa ya ce yana da plan kaza ya tsara kaza ya tsara kaza amma ba dole bane abu ya faru kuma abin da ya tabbatar mashi da haka wata mufaji'a da za ta yi mashi wadda bai cikin tsarin fulan ɗin shi da ya ajiya ba ta ciki kwata kwata amma kuma sai Allah ya kawo ta kaga tabbas bai san abin da zai faru yau sannan kuma wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham babu ɗaya wanda ya san me a cikin mahaifa ɗani ya ce mai girma ne ƙarami ne ya halitta shi take ya halitta shi take bai san ma ya kuma filar hannu wala ta abin da su ma za ta sigo gadon rai ba ta san mi za ta tsururuta gobe ba kwata-kwata ba ta za abin da za ta tsururuta gobe ba alkhairi ko sharri abin da zai faranta mata rai ko abin da zai bakanta ba ta sani ba kuma ta bin nafsun bi ayi arbin ta mutu rai ba ta san ina za ta mutu ba rai ba ta san ina za ta mutu ba kuma ya diri ahadun ba ta san a wace ƙasa za ta mutu ba kuma ya diri ahadun inda za ka tabbatar da haka waton za ka ga mutum in Allah ya kai makwancin shi wani wuri zai ta inda rayuwar shi bai taɓa tunanin ya ba bai taɓa tunanin ya ba wataƙila ta hiyar ce ta kama shi ko da ya bar gida zuwa wannan wurin bai cikin tsari ne amma wata kaddara ta Allah sai ta kai shi saboda makwancin shi ne wuri shi ba bai san dalilin da ya samu wata kaddara ta Allah tabaraka ta'ala sai ta kai shi can don can mai makwancin shi yake saboda ni wa ma tabin nasu bi Allah ma tamut ma bi ahadun ma mata yajibu al-matar to kaji dalilin kawo wannan wa ma yadri ahadun mutum ɗaya babu wani ɗaya ko mutum ko aljanu watan mata ya ji umaru ya diri wanda ya san yaushe ruwa zai zo yanzu ne an jima ko sai gobe ko sai jibi ko cikin dare ko da rana ko da safe ba wanda ya san haka sai Allah tabaraka wa ta'ala dalilin da yasa Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin wannan tarjuma mutabaqasa shine wannan wa ma yadri ahadun mata ya ji umaru saboda ya kawo ruwa ba wanda ke kawo su sai Allah kamar yadda ba wanda ke kawo su sai Allah ba kuma wanda ya san yaushe suke sauka ko yaushe za su sauka sai Allah ta baraka ta'ala duk wannan gaibo ba ne amma a iya fahimta a iya fahimta ba yana kore in Allah ya keɓanci wani ya sanar da shi ba a ce kuma wannan abin da ya sanar da shi ba ilimi ba ne ko ku a ya tashi daga zama gaibi ba gaibi bane tunda Allah ya sanar da shi a gaibi ne ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahad ya tsaya nan sai ce illa man irtada min rasul kaga ashe akwai wanda Allah ke zaba kamar da Abdullah ibn Abbas yace fa yudli Allah in ya zaɓe shi sai ya sanar da shi ko da yake nan cikin miliyoyin jama'a abinda Allah ya sanar da shi nan gaibin nan yana nan ba wanda ya san shi shi Allah ya sanar da shi amma kan Allah ya sanar da shi shi ma bai sani ba shi ma bai sani ba don haka dole yadda sai ya zama gaibi ya zama hawa hawa domin in aka ce an kore duk gaibi falan ɗaya ne to abubuwan da Allah tabaraka ta'ala ke ta sanar da Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana ta sanar da al'umma su yana bayyanar da su kuma a matsayin gaibi ne to ya za a yi da su domin hadisin Huzaifa Huzaifa ibn al-Yaman hadisi ne ga tace ismi ya roce shi abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama abinda Huzaifa ya ce qama fina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa qama ma taraka ila qiyam as-sa'ati shay'an illa zakarahu alimahu man alimahu jahilahu man jahilahu qad kuntu a'rifu shay'a ko ara shay'a hadisin abinda yake cewa farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tsaya kan minbari yana mana ba. sai da ya kai ga babu abinda bai ambata mana ba ila kiyamas sa'ati tashi alkiyama yanzu wannan duba gaibu ba mana wannan hunalika zalazulul fitr da zuba gaibu ba mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce can ne hunalika zalazulul fitr وبها يطلع قرن الشيطان duk babin gaibin mazaba saboda su wanda ake faɗa maka ba su haka ba kuma abin bai faru ba sai ba a nasarar sanar da shekaru da yawa sana zai fara kullu kai ya fara bayyana saboda gaibi ne don haka abinda huzaifa ya ce maza Allah sallallahu ya ba mu labari ila qiyamis sa'ati ma taraka shay'an ila qiyamis sa'ati illa zakaru alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya san an yi haka ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba akwai lokacin da maza Allah zai ba mu bayani wata rana tsuntsu zai zo iri kaza mai kala kaza in ya taho zai biyo tsakanin icce kaza da icce kaza a nan tsakanin zai wuce in ya taho fiffiken shi na dama sai ya shafi iccen kaza ya wuce duk sai da maza Allah ya ba su bayani kuma suka ga haka can da shekaru sai mutum ya ga abin ya da kas ana majiki yanzu yana maka majikin abin da ya faru a lokacin independent na samun mulkin kai gashi abin ya wuce amma gashi ana yi to haka sahabbai da sauran da suka biyo baya suke ganin abin da annabi sallallahu alaihi ke faɗi gashi yana bayyana don haka uzaifa ya ce da yawa in naga abu ya da kasan irin kasan mutum sai ya tafiya doguwa ya daɗe bai nan to in ya dawo kaga da kakan shi za ka san ka taɓa sanin shi to in abu ya faru da abin na ga abin ya ce zan tuna abin nan maza Allah ta faɗin zai faru to haka abubuwa suke duwai nan gaibu ba ne gaibu ba ne kuma don haka malamai suka yi musu babu ba babu ikhbarihi bil guyubil mustaqbala babu isbarihi bil quyub al madi babin ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam da gaibo ba waɗanda suka wuce ko da gaibo ba waɗanda za a tasa mana nan abinda zai faru shekara dubbai manzo Allah ya gaya mishi sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka waɗanda duk gaibo ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutum abinda zai ci na ƙarshe a rayuwar shi gaibi amma ruwa ya sani gini ya faɗo ba maru aka ce mazala gini ya faɗo ba maru ya mutu mazala ce a maru na ɗangaren shi a ce a tuna a maru na ɗangaren shi a maru mutuwa shi ba yanzu wacce shi ba yanzu wacce maru wajen yaƙi ne ta kutulu a maran alfiyatul bagiya alfiyatul bagiya ta kutulu a maru haka mazala ta haka ya yi rashin lafiya yana suma yana suma kamar da aka roita daga bararre shi amma ruɗe wata maula ne shi sai ana ta kuka gidan aka ruɗe ana ta kuka ce da ya farfado ya ce kuka kuke zan mutu ya ce adina sun ba mutuwa zai ce nina sun ba mutuwa zai na dai san ciwo ne amma ba mutuwa zai domin akbari ne habibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annani taqtulu lil fi'atul baqiyah masoyi na maza Allah sassan ya ban labari cewa wata jama'a da ke kan rashin gaskiya su za su kashe ni ba wai kan gado zan kwanta a mutu kuma haka ya ce kai maza Allah sallallahu ya bar labarin cewa watan ƙarshen abin da zan zai gaba kina a duniya shine mazqatu labani tsala na nono shine ƙarshen abin da zan sha kuma haka aka yi tawakatu safi yakin safi ya zo za a shiga fagen daga sai aka kawo mai nono cikin ƙwarya ana kawo mai nono cikin ƙwarya ce to lokaci ya yi lokaci ya yi tabbatul ammar alfi'atul badiya a ƙarshen abin da zai sha maskatu labanin duk gashi abin ya faru da aka sai kawai ce ai lokaci ya yi kawai sai kaɗi nono sai sha fata ƙaddama faƙotila wanda duk ba gaibi ba ne gaibi ne sai na ali manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce masa watan yace ashqan nasi rajulani uhayyiru samud allazi aqarnaka wa daribuka ya ali ala hadhihi hatta tabtalla minka hadhihi yace watan watan mafi tsiyata mutane biyu ne kudaru wanda ya soke tago annabi salihu shine watan ashqa na farko izin ba aka ashqaha ko haka qur'ani yace shi ba yace to na biyu shine daribuka ya ali ya ali wanda zai sare ka anan wasu ka ce muqamiki manzo Allah ya nuna kuma ki anan zai sare ka har sai gemun ka ya shar da jini ya jaja wur da jini kuma haka akai haka da nau'in saran da wanda zai sare sayyidina ali da inda za a sare shi duka manzo Allah ya bayani mutane da yawa da maza Allah ke faɗa musu lokacin da da wurin da da abin da za su cin a duniya na ƙarshe duka za su yi fati kashe na tabbatar da shahada za su yi ya ce uskun ya hira fa inna ma alaika nabiyun wa siddiqun wa shahidan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wannan babin ba da labarin gaibi ne babin ba da labarin amma bai koru ba cewa ba wanda ya san wannan sai Allah sai waɗanda Allah ya sanar. Daga dole dole ne sai an kasa gaibi hawa hawa akwai gaibin da ba wanda ya san shi sai Allah komi kusancin mala'ika wajen Allah komi kusancin manzo wajen Allah har sai na maulana Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala bai sanar da shi bai cikin abin da ya sanar da shi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam don haka yake cewa zan ma Allah kirari ranar tashi alkiyama radda za a nemi ceto wajina zan mu Allah kirari zan mu Allah kirari yace yanzu maganar nan da nake da ku ban sallafin zan da zan mu Allah kirari shi ba sai lokacin yayi in lokacin yayi an je shi alkiyama sannan Allah ya man ilhamin kirarin da zan mashi kaga akwai gaibi wanda Allah shi kada yake da sanin shi akwai wanda ya ba wasu bayansa ya sanar da su shi a ƙarƙashin ilamanin faza min rasulin sai waɗanda Allah ya zaɓa na manzanni ko kuma waɗanda suke ƙasa da su wannan dai a yi ta biyu ƙasa haka haka haka haka haka ne saboda ka bai hawa hawa ne a yan kare ko? sai mai kuda minti ashirin da dai daidai minti 20 haka in mun samu na saboda akwai janaza Allah ya malam fodiyo na shek malam bello kanwar rasuwa malam fodiyo ɗansa ɗin nan Allah ya masa rasuwa Allah kun lokaci nan da muka yi karatu na na hau da kuma kama ce wasu shekarun baya askari Allah ya mashi rasuwa Allah ya ji ɗanshi da rahama za a yi janazar sa karfe goma saboda haka kamar zuwa ne a tsura darbi da lasa darbi da lasa na?
a ƙarƙashin gaibin nan Allah ga ta wani harkar likitoci yana iya shiga na ɓangaren duk yana iya shiga Allah tabaraka wata'ala ya sanar da su ya sanar da su abinda ba kowa ya sani ba da haka yanzu in ya diba ta fuska ilimi ne shi kuma wani ta fuska ilimi ne ilimi ne ta nan Allah ya sanar da su abinda ba kowa sani ba matan mutunci gida guda suke shimfiɗa guda suke kwana amma likitan da bai taɓa ganin ta ba sai ya ba shi labarin abin da shi ne suke ba shi da suke kwana shimfiɗa guda sai ba shi labarin wani saboda ba sashen shi ba ne to haka haka haka haka haka eh a'a ba zai yi ba ba wata shari'a ta ce in mutum ya mutu inda ya mutu ba a dawo da shi a abinda ake nufi ita rai ba ta san ina za ta mutu ba kawai abinda ake take nufi ke amma shi a dawo da shi gida ko a mishi da nasa can wannan wani abu ne daban wani abu ne daban babu in ba hadisin haifu ma mata nabiyun kubirar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati alaihi salatu wassalam ba wanda ya san ana ta ana ta taraddudi ina za a yi masa tsawari ina za a yi masa tsawari ina za a yi masa zaman kabari to babu wanda ya san sai sai na Abubakar shi suna tare da shi a cikin kogon sauro ya rike wannan cewa duk inda annabi ya yi wa fati nan ake mashi kabari haka shi kenan an samu jaga wani sahibin sauran da alkur'ani ya shaidi wannan soba idan ya kulu da sahibihi da ka da nuna lamana ta wannan lokacin ya zama wanda ya samu ya samu daga ciki har zama mata na biyu ko garbe da inda ma annabi yau bati na ake masa kabari amma ba da haka ba mutum na iya rasu wani wuri a dauko shi wani wuri a yi masa musamman in ya zan inda yake can bai da gata bai da gata bai da gata za ka sai a kawo shi watakila inda zai rasu rashin gatan shi ba wata makabarta ta musulmi ke banta ta kawai ba wata duk hausa na ake ko da kasa ba wani tsari ko wurin ba wani tsari da kowa da kowa duk haɗewa ake yi za ka sai a ɗauko shi a dawo da shi ko kuma ya zama bawon za su masa sallah mutanen kirki a can sai a ɗauko shi ya danganta da duka ba a hana ruwa